الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكا أنبتا يو إن شاء الله سكين إيكم الله زامو rama abin da bai samu gabatuwa ba a ran asabar na darasinmu na alfurkan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بكم وانا إن شاء الله shine zai zama darasinmu na 37 kenan ko haka ne yawwa a darasin ƙarshe dama da muka inda muka tsaya shine inda shekul islam ibn taimiyya yake gaya mana cewa duk mutumin da bai bi manzan Allah ba sallallahu Alaihi wasallam kuma ya bi mutumi ya bi wani mutum kai daga cikin waɗanda ko shi ya naɗa wa kansa cewa shi waliyin Allah ne ko kuma wasu mutane suka naɗa shi cewa waliyi ne ya saba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bi wannan mutumin to lallai wannan mutumin zai ja shi daga farko zuwa ga bid'a sannan zuwa ga bata a ƙarshen lamari kuma ya kai shi zuwa ga kafirci da munafinci to mun tsaya mun karanta talikin da malam salih ali shek yi a tsakani wanda bayansa za mu ɗora inda malam ibn taimiyya ɗin ya tsaya ban sani ba ko masu littafin nabi inda yake cewa wa akhiran ila al-kufri wan nifaq to yace wa yakunu lahu nasibun min qawlihi ta'ala zai zama yana da rabo daga fadin Allah madaukaki inda yake cewa wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi ranar da az-zalimi a zai gatse hannunsa ya dora hannunsa ko ya sa hannunsa cikin bakinsa yana gatsawa saboda nadama nadama kowa san alaman nadama shine mutum ya sa yatsansa cikin bakinsa tsakanin haƙwaransa yana gatsawa yana cizawa yana jin damuwa me yasa ne kaza me yasa ne kaza ya kulu yana cewa ya laita ni takhaztu ma'ar rasuli sabila kai shuna na riƙi wata hanya tare da manzan Allah ma'ana maimakon in bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na riƙi wata hanya daban ga hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da bayanin ta kuru-kuru da sauƙinta da kuma asalinta ita ce daga alƙur'ani daga kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma maimakon in bi ta sai na riƙi wata hanya daban duk ɗan adam da bai bi hanyar annabi ba wallahi sai wannan nadamar ranar tashin alƙiyama ya ci gaba kuma yana cewa ya wailata kai cuna laita ni lam attakhiz fulanin khalila ina ma ban rikiwa ne a matsayin abin soyayya ta ba wanda yake ba daɗi na ina son sa matukar soyayyar da zan iya yin dukkan abin da yake so asalin hulla abin da ake nufi shine kauna da soyayyar da ta ratsa jini da tsoka wato almahabba allati takhallalat aljisma wal uruq duk soyayya da ta ratsa jiki shi yasa ba kowa ake dauka a matsayin khalili ba annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yana cewa law kuntu muttakhidan min hadhihi al ummati khalilan latakhaftu ababakr da a ce a wannan al'ummar zan riki khalili da na riki abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai dai ya ce sai dai ukuwa ta musulunci domin kuwa Allah ya riga ya rike ni khalili in aka Allah ku ya dauki mutum khalil to ba da ma shi kuma ya rike wani daban ya zama cewa soyayyar Allah subhanahu wata'ala a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sama da kowanne abu to dama haka kowa ya kamata ya zama ka rike soyayyar Allah Allah ne mai maka shari'a Allah ne mai tsara maka yadda zaka rayu Allah ne sama da kowa to wannan shine matukar kana san Allah subhanahu wataala haka nan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudan yadda Allah subhanahu wataala ya umarce mu to shi wannan mai nadama ranar tashin alkiyama zai wannan nadamar cewa ina ma ban rikiwa ne a matsayin wanda nake so irin wannan soyayya mai tsanani ba har ya zama ina masa da'a gashi na sai ce laqad adallani an zikr hakika ya batar da ni daga ambaton Allah subhanahu wataala ambaton ana nufin bin qur'ani bin shari'ar Allah bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da iz ja'ani bayan kuwa wannan ambaton ya zo min kaga wannan shike nuna mana cewa ba wai ana nufin zikiri na ka zauna ka ce subhanallah Allahu akbar alhamdulillah ba shi ake nufi ba tunda ya ce azzikir kuma ba'da an ja'ani ba'da ma ja'ani ko kuma ba'da iz ja'ani kai bayan ya abun ko ya riga ya zo mun haka yana nufin littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi zuwa ga mutane to sai shi wannan mutumin da nabi na rike shi aboki na rike shi shine na fi so sama da kowa har ya ya zama cewa da'arsa ta karkatar da ni daga bin alkur'ani wannan ya zama mun abin tashin hankali abin damuwa ga nadama ana yi sai ce wa kana shaitanu lil insani khagula shi ko shaitan dama mai barin taimakon mai kin taimakon mai tabar da dan adam ne asalin khuzlan abinda ake nufi da shi shine a barka a ki taimakonka to dama shaitan abinda yake kenan zai ziga ka ka aikata abu sannan lokacin da ka shiga cikin musifa kuma zai taimaka maka ba wannan a suratul furqan wa qawlihi da kuma fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa wannan me yake nufi da wannan ayar kafin mu je ta gaba ai ya ga mana kafin ya karawo mana ayar cewa duk mutumin da ya bi wani waliyin Allah ko dan shi mutumin ne ya nada kansa yake ganin shi waliyi ne ko kuma mutane ne suka nada shi ai wani waliyi ne to sai ya zama ga abinda Allah ya ce ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai wani mutum ya rabu da hanyar annabi ya bi hanyar wannan mutumin da ake cewa waliyi ne duk abin da ya dora shi akai ya aikata ko da abin da ya dora shi akai din ya saba wa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai sai wannan mutumin da farko shi wanda yake bi din nan zai ja shi zuwa ga a bid'a a hankali a hankali kuma sai ya ja shi zuwa ga kafirci da ma munafinci domin bid'a din tana hauhawa ana yi a hankali a hankali sai an kai ga mutum ya fidda wani dan uwansa daga addini in har yana bin sa akan abin da ya sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama malami suna faɗin ita soyayya alamar duk wanda kake so ya zama to kana son abin da yake so kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk umarnin da yayi yace ayi kaza sai a ganka a sahun farko wannan ya nuna kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin kana yin abin da yace ayi ya hana abu sai ka hanu amma ba ya zama ya ce ayi abu kaza kai kuma ka kyamaci wannan abun ba idan har mutum yana kyamatar abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a aikata a matsayin shine addini to ba zai yi a ce wannan mutumin yana son manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana dai son abin da yake so amma ba annabi ba to irin wannan soyayyar in tana tafiya a hankali a hankali kana son sa a tun daga matakin bid'a ce ake yi to ana hauhawa ana hauhawa ana ci gaba har sai ta kai ga mutum ya fidda wani dan uwansa daga addini saboda tsabar da'ar da kake masa sai ya sa ka kai abinda yake gaba ɗaya ma kafirci ne Allah maɗaukaki ya tsare to aya ta gaba malami yake cewa wa qaulihi ta'ala ma'ana tunda ya dama shi wa yakunu lahu nasibun min qaulihi to haka nan kuma ma'ana wa qaulihi ta'ala da fadin Allah maɗaukaki ma'ana mutum zai samu rabon sa na fadin Allah maɗaukaki da Allah yake cewa yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari wa yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا لا ندى أكي ججو يفسكوكين سأتكين وتا يقولون ذاس لك سوى يا ليتنا يا كيتم إنما أطعنا الله وأطعنا الرسول إنما من يدعى قال الله صلى الله عليه وسلم wa qalu har kuma suke cewa rabbana ya ubangijinmu inna ata'na sadatana mun fa mun yi da'a ne dama ga shugabanninmu a duniya wa kubara'ana da manyanmu su suka ce ga inda za mu bi sai muka bi fa adallu nas-sabila sai suka batar da mu daga hanya yan uwa muna fahimta kuna jin wannan maganar tawaye ta Allah ce don haka gaskiya ce tabbasi an yi ta wallahi duk mutumin da ya bi wata hanya ba ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai an yi wannan tsakaninsa da wanda yake bi dan tashin alkiyama zai fada ya Allah wallahi mu da ma manyan mu ne suka samu a wannan hanyar iyayen mu da kakannin mu ko malaman mu da suke koya mana su ne suka ce kaza shine daidai ko jagororin mu a harkar duniya ko a mulki ko a sarauta su suka ce ga abin da zamu yi kuma muka bi su akan hakan sai suka batar da mu daga hanyarka za su gaya wa Allah haka amma wannan zai zama uzuri rabbana za su ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu atihim dhi'fain ya Allah ka ba su ribi biyu min al'azabi na azaba irin azabar da za a yi wa dan adam shi kadai to ya Allah kai musu ninki biyu wannan fa mabiyan ne suke roƙon Allah ya azabtar da waɗancan manyan da suka batar da su a duniya saboda gaba ta bayyana kuma yanzu ba zancen ƙauna ba zancen shirya ga aljanna ana shiga ɗaiɗai da ɗaiɗai wannan ya zo ya shiga wannan ya zo ya shiga saboda ya yi ɗa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin babu mai shiga aljanna sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya buɗe wata hanya daban ba ta annabi ba ya zaɓi wani mutumin daban wani waliyi ya ce shi ta hanyarsa zai je aljanna turan tashi alkiyama zai bayyana gare shi cewa wallahi ƙarya ya zaɓa yau domin wannan mutumin bai isa yi komai ba duk abin da ya rubuta masa na tatsuniya a nan duniya ran tashi alkiyama zai masa kaza zai masa kaza a sa wani aljihu a wuce da shi ba wanda ya gani wani duk yaudararsa akai babu wata hanya da za a shiga aljanna ta hanyar ta in ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum yana gani in ya bu wani a nan duniya ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama masu bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna shiga a hankali a hankali to zai ga shi fa babu ba shi a ciki domin shi ba annabi ya bi ba wani ya bi shi kuma wani gashi can tsuru tsuru ba yadda zai taimaka wa kansa saboda a nan duniya ya batar da mutane to a lokacin sai shi wannan mai bin sai sai su rika cewa ya ubangijinmu mun yi da'a ne fa ga waɗannan kuma suka batar da mutu ya Allah ka ba su ne ka ba su ninki biyu min al'azabi na azaba wal anhum la'anan kabira ka kuma tsine musu babbar tsinewa ba wai karama ba to wanda ya ma asara aljanna ai iya ma abin da zaka yi masa kenan saboda ranar ba damar ka kama shi da duka ba wani zancen ka kacaccala shi tunda wutar ba taka bace balle ka jefa shi kai da kanka musifa ce an riga an shiga ba wani abu da zaka yi sai wannan nadama saboda ita ce kawai abin da zaka iya faɗi don haka mutum yi wa kansa iyamun laili kamar da bahaushe ke cewa tun kana da ranka yanzu wallahi ka fita daga duk wata hanya wadda ba ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ita ce kawai za a tambaye ka akan ka bi ta ko baka bi ta ba amma babu wani suna duk sunayen da ake bi duk mutanen da ake bi wanda kullum ina gaya mana yan uwa mu rika hankalta wallahi duk hanyar da ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga cewa wani mutum ake girmama a ciki haka ne ko ba haka ba hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ita in ka bi ta shi zai hada ka da Allah domin shi ya yadda shi bawa ne shi manzo ne akan haka aka aiko shi kuma zai hada ku da Allah a matsayin cewa sakon Allah ya kawo muku ku karanta da kanku ku fahimta ku yi aiki aikin nan shine sababin da za a duba sai a sa ku aljanna akan sa sababi ba ainihin abin da zai shigar da ku aljanna ba ainihin abin da zai shigar da mutane aljanna rahamar Allah amma sababi kamar da za a ce mutum ya ci abinci ya koshi to ba wanda zai shiga aljanna kuma bai aikin komai ba mun fahimci wannan yawwa to don haka hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wadda za ka ga Allah ake girmamawa shi kadai sannan kuma shi ake bautawa kai shi kadai sannan a girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bashi haƙƙinsa amma duk wata hanya ba na so ka cire duk wata a matsayinka na mai karatu ka yi bincike da kanka ka hango duk hanyar da ake bi da mutane suke bi yanzu ka kaf ɗinta banda ta sunar manzo Allah sallallahu ka dubo ka ga cewa in an bi daga diddigi diddigi tun daga farko za ka ga cewa wani dan adam ake so a girmama a ce wani ma fa yana da daraja haka ne ko ba haka bane yawwa shi yasa za ka ga ba a rabuwa da a kirkiro nasaba a baiwa wannan wanan a ce ai shi ma ko jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko jikan jikan jikan a dai hada shi da annabi haka ake ko ba haka ake ba to ka duba ka gani duk hanyar da yake dan adam ake girmamawa ka rabu da ita ka komo hanyar Allah subhanahu wataala wadda ake bautawa Allah shi kadai bisa koyarwa da soyayya mai karfi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma soyayya ta hakika soyayyar da za a girmama annabi a bi hanyarsa a yadda da abin da ya ce a yi sallah irin tasa a yi azumi irin nasa a yi mu'amala irin tasa ba a rayu akan da baki ana cewa ana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a aikace ba abin da ake irin na annabi ba a ma gaba da wani abu irin yadda ake gaba da hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma kuma ana zancen cewa ana son manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan abin da ke faɗa ina faɗa wallahi daga har zuciyata nasiha ce ga waɗanda duk Allah maɗauki yasa suke sauraron maganar nan damar da kake da ita shine ka faɗakar da ɗan adam ka gaya masa wannan la'allace masa amfani a yanzu ba a san a zo lokacin da wannan ɗin ba zai masa amfani ba lokacin da zai nadama ya ji ina ma cewa na yi wannan abu na saurari wannan zance na yi da'a ga iya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ban ɓata rayuwata a kan da'a ga wanda bai ma san ina yi ba ba shi da wata sifa ta Allah balantana a ce yana kallon ka zai baka ladan abin da kake yi illa wahala Allah maɗuki ya tsare mu to shine yake cewa wa qaulihi ta'ala har yanzu dai kuma wanda duk ya bi mutumin nan a cikin sabawa hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu rabansa na faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙar abubuwan bauta kishiyoyi suna son su ka hubbillahi kamar son Allah ma'ana suna son su irin son da suke wa Allah wani ayar mun sha magana akan ta suna son su irin son da suke wa Allah shi ake nufi anan ma'ana yadda suke san Allah haka suke san su wannan shi yasa suka zama masu shirka ba a nufin wai ba sa san Allah mutanen suna san Allah suna da awar suna san Allah amma kuma suka ɗauko wani ma wanda ba Allah ba suna san sa irin wannan san a yadda za su bi abin da wannan ɗin ya ce musu ko da ya saba wani Allah ga abin da Allah ya ce a yi to amma malam wane ya ce abu kaza shehi wane ya ce abu kaza sai abu abin da wane ya ce ko shehi wane ya ce a bar abin da Allah maɗaukaki ya ce wannan irin abun shine an riƙe shi abin bauta wanda ya wannan kamar ya riƙe shi yana bauta masa a kamar yadda yake bautar Allah in ba ku manta ba lokacin darasin tafsiri a bara mun yi magana akan wannan ayar da cewa abin da ake nufi da mahabba anan shine ibada yawwa irin soyayyar da ta kai matsayin abauta wa mutum to irin ta suke musu yadda zai zama cewa abinda duk suka ba da umarni a yi shi ake aikatawa ko da ya saba wani Allah ya saba wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wallazina amanu ashaddu hubban lillahi waɗanda suke masu imani kuwa to su suka fi son Allah soyayyar su ga Allah ta fita waɗannan tunda soyayya ce da aka yi ta da gaske da ikhlasi kuma ba a fifita kowa a cikin ta baban da Allah subhanahu ta'ala shi kadai da fatan muna ganewa yace walau yara allazina zalamu da a ce waɗanda suka yi zalunci suna gani iz yarawna al'azaba a lokacin da suke ganin azaba to su ga mene ga maf'ulin wancan magana ta farko yarau din na farko shine annal quwwata lillahi jami'an cewa ƙarfi baki ɗaya na Allah ne wa anna Allah shadidul azab kuma Allah subhanahu wata'ala mai tsananin azaba ne iz yayin da tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u waɗanda aka bi su za su barranta su ce ba mu ba waɗanda suka bi mu sai a hannun riga kai ba kai ne ka ɓatar da ni kai ne ka kawo mun fa wannan hanyar kace in karɓa in bi ita ce hanyar annabi nabi sai wani ce to yau ba ruwana da kai a ni ban saka ba wannan yi nan wannan yi nan a yi zage-zage allah tsini ma allah ya isa haka za a yi ta yi a ranar tashin alkiyama shi ne ma'anar wannan iz tabarra a ɗin wanda duk ya dora wani akan wata hanya ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai an yi wannan abin tsakaninsa da shi da wanda ya sa shi a hanyar wanda duk kake bi zai zo ya ce kai ba ni kake bi ba ruwa na tafi saboda a ranar yau so yake a ganshi shi kadai bai zo da mabiya ba saboda ya san ba a hanyar annabi ya sa su ba kada wani ya zo ya dora masa laifin domin akwai hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi ya ba mu labari cewa alimamun bukhari ya rawaito shi cewa ranar tashin alkiyama za a misalta wa kowanne al'umma abin da suke bi sai a dora shi gabansu sai a ce gashi ku bi shi a ce kowa ya bi abin da ya bauta masa wanda ya kasance yana bautawa rana sai a kawo masa rana a misalta ta a ce ga ta nan ya je bi ta wanda yake bautawa wata haka hatta annabi isa alaihi salatu wasallam manzo Allah sallallahu alaihi sai da yace za a misalta shi ba wai shi din ba za a zo da kwatankwacin sa kamar ka ce a zo da hotonsa sai ina masu bin wannan wanda suka bautawa wannan ku zo ku bi shi don haka duk dan adam din da aka bauta masa a duniya to sai an zo da tsarinsa ko hotonsa surarsa Allah maɗauki ce ku je ku bi wanda kuka bauta ba dama kuma zuciyar ta ƙarya mutum ya ce zai noke ya ɓuya a cikin waɗanda ba a cikinsu yake ba a nan duniya duk inda ka shiga ɗin sai an zaƙulo ka sai ka bi wanda ka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ja mumine zuwa gare shi shi kaɗai Allah ya samu a zumurar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abun da zai faru za a rika kuma barrantar da juna wannan ya ce ba ruwansa da wannan ma'ana shi wanda ake bi idan wani annabi aka bauta wato dama mun sani Allah maɗaukaki bai umarci wani annabi ya gaya wa mutane su bauta masa ba babu wani annabi da ya ce wa mutane su bauta masa don haka dama sun Allah maɗauki zai tsare su inda lazina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun waɗanda mai kyau ya gabata gare su daga gare mu to Allah maɗaukaki ya ce waɗannan za a nesanta su daga wuta la ya suma una hasisa ha ko motsin wuta ba za su ji ba idan su annabi isa alaihi salatu wasalam ba su ba wa kirista umarnin su bauta musu don haka ba za a ma azabtar da su ba amma duk wanda ake bauta masa a nan duniya ya yadda da a bauta masa ya ce ga wata hanya ya san ta saba wata annabi ya sa mutane akai kuma mutanen suka bi aka yi masa sujada aka yi masa abin da za a yi masa aka yi da'a gare shi aka saba wa annabi turan tashin alkiyama tare da waɗannan mutanen za a azabtar da su zai zo ya ce ba ruwana da ku ni ban sa ku ba amma ƙarya yake ya san shi ya sa su su kuma mutanen za su gudu sai mu ma ba ruwanmu da kai saboda kai ka halakar da mu to Allah maɗauki duk da haka zai cakuɗa su a azabtar da su a wutar jahannama ya Allah ka tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu wadata da ita ba ma bukatar ta kowa banda ta annabi to a lokacin nan yake cewa kuma har yanzu Allah subhanahu wataala yake cewa iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azab kuma suka ga azaba wa taqatta'at bihim al'asbab duk wasu sabubba da suka hada su duk wata alaka a ranar sai ta yanke dama mai hada ko wannan shehin mu ne kaza da kaza ai da shi muke kaza da kaza a ranar babu duk wannan alakar ce a ba ni ba ku ni ban san ku ban taba ganin ku ba masu yau su masu tsine masa su gudu wa qala allazina taba'u to ga nadamar da ba a bukatar dan adam yayi ta a yau dinnan ma'ana a yau a rayuwar nan ta duniya yayi wa kansa qiyamul layli yaji wannan irin magana ta Allah subhanahu wata'ala ya yanke alakarsa da kowa ya kama hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ranar da ta zo ran da zai rika faɗin wannan magana kuma ba za ta yi masa amfani ba wa qala allazina taba'u su waɗanda suka bi mabiya kenan ko za su ce law anna lana karratan ina ma muna da maimaiti ma'ana wata rayuwar a maimaita mana a ba mu dama mu dawo duniyan nan mana mu sake rayuwa fanatabarra'a minhum sai mu barranta daga waɗannan manyan da suka halaka mu mu ce ba mu da wannan wanan da muka bi shi kama tabarra'u minna kamar yadda yanzu muka zo gun sai ce ba ruwansa da mu kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka Allah zai nuna musu ayyukan su abin nadama hasarat ba hasara bane hasara ana nufin nadama yawa abin nadama alaihim gare su wa ma hum bi kharijin minan nar kuma wallahi su ba masu fita ne daga wuta ba ba za su fita daga wuta ba har abada Allah zai azabtar da su saboda me sun bi waɗancan ba su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba su bi hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama yace wa haula'i to akwai wata um ko da ke mu karanta wannan din yana cewa wa haula'i mushabihuna lin nasara alladhina qala Allah ta'ala fihim waɗannan sun yi kama da kiristoci wanda Allah madaukake ba mu labari akan su yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sun riki malaman su da masu ibada a cikin su a matsayin iyayen gidi suna bauta musu min dunillahi kuma bayan Allah um ar-rububiyya idan itlaqin ta yazo a cikin qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka bi ta da min dunillahi to ana nufin uluhiyya mun fahimci wannan ka'ida ce da malamai suka ambata suka ambata yau inda an ambaci min dunillahi to rububiyya ce bi ma'ana uluhiyya kamar yadda tambayar da za a yi mana bayan mutum ya mutu a kabari ba akwai tambayar mala'iku ba za su tambayi mutum man rabbuka malamai suna cewa man rabbuka anan abinda ake nufi man ilahuka domin rububiyya imani da cewa Allah ne mahalicci shine abin da ake dama da rububiyya Allah ne mahalicci Allah ne yake arzutawa yake kuma zubo da ruwan sama da sauransu waɗannan ayyuka na rububiyya dukkan mutum da mumini da ba mumini ba ya yadda da wannan don haka abin da za a tambaye shi ba wai maganar ya yadda akwai Allah ya yadda Allah shine mahalicci ba shi za a tambaye shi ba shi sama suka ce ma'anar rububiyya da za a tambaye shi man rabbuka abinda ake nufi ita man ilahuka wane ne abun bautarka yau domin nan rububiyya ce wadda take ta tabammanul uluhiyya da fata mun gane wannan yau ka'ida ce kana karanta littafin aqida yawa don haka anan abinda Allah madauki ke nufi shine sun riki malaman su masu ilimi sune ahbar wa ruhbanahum da masu ibada a cikin su fada fada suka rike su iyayen giji abin abauta musu min dunillahi suka rabu da Allah wal masih ibn maryam hakanan suka riki annabi isa dan maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida amma ba umarce su ba sai su bautawa abin bauta guda daya kaga kida ashe wadancan abin bauta aka rike su mun gane wannan shi ma ƙara fassara mana wannan sai la ilaha illahu babu abin da cancanta abauta masa sai Allah subhanahu amma yushrikun tsarki ya tabbata gare shi bisa abin da suke wato shirka da shi suke tarayya da shi wa fil musnad wa sahahahu at-tirmidhi yazo a musnad na al-imam ahmad bin hanbal kuma al-imam tirmidhi ya inganta wannan riwaya an adi ibn hatim fi tafsirihi hadhihi al-ayata a tafsirin sa ga wannan ayar لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما عبدوهم da ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan aya sai ce ai ba bauta musu muke ba domin da yana kiristanci sai ya ce ai mu ba bauta musu muke ba fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahallu lahumul harama wa harramu alaihimul halal fa ata'uhu ai sun halatta musu halal ne suka haramta musu sun haram sun halatta musu haram suka kuma haramta musu halal ne kuma su waɗannan mabiyan suka bi su akan haka yace wa kanat hadhihi ibadatuhum iyyahu wannan ita ce ibadar da ake nufi ka bi mutum ya halatta maka abin da yake haram ya haramta maka abin da yake halal ka bi shi akan wannan to bauta ce shine abin da hadisin ke nufi mun gane to wani hadisi da mashhuri ne a wasu malamai suna raunana shi amma kamar yadda muka gani ko yadda shi malam ya faɗa anan al-Imam Tirmidhi ya ce hasan ne har yanzu malam Albani shi ma a cikin sahihu Tirmidhi ya ce hasan din ne don haka hadisi ko hasan yuhtajju bihi yawa a matsayin sahihi yake wajen za a yi aiki da shi yawa to shine ya ci gaba yake cewa wali hada kafin mu kai ga wannan din to akwai wata ayar da ita ma Allah maɗauki ya ba mu labarin irin abin da zai faru tsakanin mabiya da kuma waɗanda ake bi Allah subhanahu ta'ala a cikin suratu ghafir yana gaya mana wa iz yatahajjuna fin nari fa yaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru yayin da za su rika wato musu a wuta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ai kai ne ka samu a wannan hanyar wannan ya ce wallahi ba ruwa na ni ba ni na kira ku ba to sai waɗannan masu rauni za su riƙa gaya wa manya da suka yi girman kai waɗanda aka bi su a duniya inna kunna lakum taba'an za su riƙa cewa ai mu dama ku muke bi mu dama fa hanyar ku aka ce mu bi saboda mu a tashin mu ku muka ga ana bi sai muka bi ku ko kuma muna zaune haka kawai dama kuka zo kuka ja mu kuka samu akan wannan hanyar aka kai mu wuri kaza aka ce nan za a yi kaza nan za a yi kaza haka za su zo su faɗa a matsayin hujja ranar nan a sai su tambaye su fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar shin za ku wadatar da mu daga wani rabo na wuta ku yi kokari man yau tunda dai ku ne sababin shigar mu wuta to ku zo man ku cire mu yau ga mu a wuta an za a azabtar da mu za su tambaye su wannan fa bayan an shiga wutan ne da kuma wannan nadamar ta ƙarshe to me za su ce qalan ladina stakbaru su waɗanda suka girman kai din ma'ana waɗanda su ne manya aka bi su kuma a nan duniya aka bauta musu kuma bayan Allah za su ce inna kullum fiha ai dukkan mu ga mu nan a cikin ta ba wani abu ma'ana mu ma haka din muke ba wani abu da zamu iya muku ma'ana tunda mu ma a cikin wutar muke wannan nasibi za mu iya raba ku da shi ai ba abinda za mu iya haka za su gaya musu sai su ce inna Allah qad hakama bainal ibad ai Allah ya riga ya hukunci tsakanin bayi magana ta kare ba abinda za mu iya muku kaga wannan ayoyi wallahi in dan adam yana jujjuya su a zuciyarsa yawa kansa wa'azi yawa kansa nasiha a matsayinsa ne na baligi ya san tabbas zai je gaban Allah akwai mai tantama cewa za a tsaye da shi gaban ubangiji subhanahu wata'ala tunda babu to lalle ya san yadda zai yi a wannan duniyar ya kukutar da kansa daga bin duk wanda ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk hanyar da za a zo a yi maka karyarta a ce ai wane ko jikan manzan Allah ne shi ma ai yana da daraja yana da falala tunda yana da falala ai duk abin da ya zo da shi ashe kenan gaskiya ne kar a yaudare ka da wannan duk abin da Allah yake so a bi a bauta masa da shi an gama faɗa mana shi yana nan a ƙur'ani yana nan kuma a maganganu da ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuce an rubuta a littafai da aka karka bi duk wata hanya da ba a bayyana wa da banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya zo mana da ita ba in ba haka ba za a kai ga wannan nadama din to ga magan ibn taymiya zai shiga da wannan bayani yana cewa wali hadha qila fi misli haula'i yace dan haka a cikin wada fi misli haula dangane da misalin waɗannan innama hurimul wusula bi tadyi'il usuli cewa waɗannan mutane an haramta musu haramta ba na larabci in aka ce hurimal mar'u an hana wa wani ma'ana bai samu damar ya samu wannan abu ba ba man'una a sa masa abu kaza ya zama haram ba mun gane abu ma'ana ya rasa yayi hasara an hana shi abu kaza an hana shi wata falala to shine nan yake cewa ana cewa dangane da duk mutumin da ya bi wani a nan duniya bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama za a ce hurimal wusul bi tadyi'il usul an hana shi ya kai ga abinda bai samu damar yayi hasarar ya kai ga abinda yake so duk dan adam in ya ji lahira me yake so rahamar Allah kuma ya shiga aljanna to an hana shi wannan abun bai samu dama ba saboda me bi tadyi'il usul saboda ya tozartar da usulin addini usulin addini shine me abautawa Allah shi kadai to shine sai ke cewa fa inna aslal usuli domin asalin dukkan asali a addini shine tahqiqul imani bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam shine mutun ya tabbatar da imaninsa ga abinda manzo ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam fala budda min al-imani billahi wallahi ba yadda za a mutum ya shiga aljanna bayan bai yi imani ba da Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa bihi ar-rasulu da kuma abin da manzon yazo da shi ba zai yi mutum ya shiga aljanna ba alhali ya ce bai yadda da Allah ba ko ya ce a'a ya yadda da Allah amma bai yadda da manzon Allah ba ko ya ce ya yadda da Allah da manzon Allah amma bai yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ba zai bi alkur'ani ba ba zai bi sunna ba yana da wata hanya shortcut in yayi kaza kawai wai akwai wani mutum wai zai shigar da shi aljanna ta wata hanya saboda ya bi shi a nan duniya ya tsaro masa ko wasu zikirori ko wani abu ko kuma ya dauke shi ma'asumi saboda yana da wata alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma akwai da gaske cewa yana da alaka din ko ta jini ko a ce eh jikan annabi ne ai dan mutum yana jikan annabi baya nufin kuma a koma a aje annabin a bishi shi ko mutum zai girmama ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait wajibi ya girmama ahlul bait amma ba a nufin kuma shikenan a koma a bautawa ahlul bait waye shugaban baitin hmm? shugaban baitin shine fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu in aka samu ga manzon Allah ya ce abu kaza ga wani daga cikin imaman ahlul bait shi kuma ya ce kaza sai aka samu abin nan ya saba wani annabi nawa ya kamata abi za a bi shugaban ahlul bait ko ko za a bi yaron gidan ahlul bait kowa dai ya sani duk wanda yake a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake to a kasan annabin yake to dan me za a kama waɗanda a kasan annabin suke a rabu da annabin ko kuma wani ya kirkiro wani daban wanda ba shi ne annabin babba jikan annabin ba ma wata alaka saboda sai a kirkiro a ce waliyin Allah ne ko saboda yana wani abin mamaki ko yana wani surkulle yana tsafi yana tafiya akan ruwa ana ganin sai iska ko ya ce duk sati yana sallah a maka ba tare da ya hau jirgin sama ba shikenan sai a ce to ai yana da wani abu sai a koma a rika bin sa ga maganar annabin ita ba za abu ba ina magana san manzan Allah ya za a yi ce ana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kuma yi watsi da manzan Allah a sallallahu alaihi wasallama wannan ba zai yi ba yace fala budda min al-iman bi anna muhammadan rasulullah ila jami'il khalq wajibi ne tilas ne mutum ya imani da cewa muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam to manzo ne na Allah ila jami'il khalqi wanda aka aiko shi zuwa ga dukkan halitta babu wani wanda ya fita daga karkashin shugabanci da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya ce ga wata hanyar da in ya bi ta ba ta annabi ba ce yayi tilastawa wannan hanyar cewa sai ita ce ta annabi bayan ku an san ba ita ce ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam sai sai wa bima a yawa insihim wa jinnihim Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne zuwa ga dukkan halitta da dan adam da aljini arabihim wa ajamihim da larabawa da ajamawa ulama'ihim wa ubbadihim da malamai da masu ibada mulukihim da sarakuna wa suqatihim da talakawa kalmar suqa sunanta kenan ba magana kasuwa bace ba ahlul aswaqi ake nufi ba in an ce suqatin nasi ana nufin talakawa duk wanda ba sarki ba ai bahaushe in yace talaka dama ba yana nufin marar kuɗi ba ko a haka na fahimci hausar ban sani ba in kuskure ne ku gama in aka ce talaka ana nufin wanda ba shi ne mai shugabanci ba yau wato shi ne ita ce kalmar suka a larabci yauwa to wannan saƙon na allah da ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi ya aiko shi ne duk ga dukkan mutane dukkan halitta halittar nan da mutum da aljan da kuma larabawa da ajamawa kada wani ya ce wannan sakon ko addinin ai na larabawa ne kawai a'a na duk wanda yake dan adam ne duk wanda yake aljani ne to an turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi da malamai da jahilai da masu bauta haka me yasa da yazo gun malamai maimakon bai ce juhal ba sai ce wa ubbad saboda mafi yawa masu yawan ibada ba ilimi dama jahilai ne sai yasa ya kira su da wannan suna din ko da suna ibada ibadar da ba akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a matsayin jahilai suke yawa to sannan haka an aiko shi zuwa ga sarakuna da kuma waɗanda suke talakawa sai ce wa annahu la tariqa ila Allah kuma wajibi ne wallahi mutum ya imani wallahi babu wata hanya zuwa ga Allah azza wa jalla li ahadin min al ga wani mutum daga cikin waɗanda Allah ya halitta in aka ce wani mutum karka ce da kowa banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata hanya illa bi mutaba'atihi sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira cikin zuciyarka can a ƙasa sai ka girmama annabi kana son sa kana son hanyar sa wannan sunnar da yazo da ita wannan hanyar cewa abautawa Allah shi kadai sai ka ji kana son ta a can ƙasan zuciyarka a zahiran kuma haka sai ka yi aiki da ita in ba haka ba ba ka da hanya ba ka da alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani zancen ka ce a'a ai a zahiri ne za a bi shi a batsini kuma akwai wata hanyar da mutum zai samu shi ma kamar yadda muka karanta a wancan mako ko wani ya ce a'a shi a zahiri wai waliyi a zahiri ne yake mai bin annabi amma a batsini shi ma yadda annabin ya karbo shi ma haka yake karbowa wannan a cikin masu tausasa maganan ne ma suke faɗin wannan wasu ko dama abinda suke faɗi cewa ai shi waliyin ma ya fi annabi duk mun karanta maganganun wasu daga cikinsu ko yawwa wani ce waliyi ai ya fi annabi domin annabi shi dama daga mala'ika ta hanyar mala'ika yake karɓa ba mala'ika ake turo wa manzo ba sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi gashi gashi ga sako daga Allah shi ko waliyi wai direct Allah din zai biya masa ba zancen ma mala'ika kaga kenan ana so a nuna cewa waliyin yafi annabi daraja wannan kuma karanta a baya duk wanda yake da wannan aqidar cewa waliyi yafi annabi to ya fita daga addinin da annabin ya zo da shi addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi musulunci wanda duk ya ce waliyi ya fi annabi to ya fita daga addinin manzan Allah din sai nemi wani addinin da ba sai je gun waliyin za su karata kuma ran tashin alkiyama zai ga yadda Allah zai da su Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu yace hatta law adrakahu Musa kaga ya dauko ta matan sama ma ba wai a cikin ma mutanen ba a'a yace wallahi da annabi Musa wa Isa da annabi Isa wa ghayruhuma min al-anbiya'i daga cikin annabawa za su haɗu da manzan Allah sallallahu a ce sun riski manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la wajaba alaihi muttiba'uhu yace wallahi da wajibi ne akan annabi Musa ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗi wannan a wani hadisi wata rana mun sha faɗin hadisin ko wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wata takarda a hannun sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an sai aka tambaya wannan kuma me sai ce wani abu ne daga cikin at-taura da ya samu a gun yahudawa yake farin ciki cewa yana ganin abin da annabi yake faɗa ashe ga wani abu ma irin wannan zancen akwai shi a taura su ma yahuda sun san da shi yake jin daɗi ya ƙara masa imani to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci da ya ga wannan abin sai ce a mutahawwikuna fiha ibn al-khattab yanzu haka kuka rikice mutahawwikun ay mutahayyirun har kun rikice dangane da sakon da na zo da shi ibn al-khattab ya kai dan ya ji umar dan khattab ma'ana har kun rasa ma inda za ku yi tun ina nan da rai kuna ɗauko wani abu daban wanda ba abin da na zo da shi ba ya kama masa faɗa shi a lokacin ce wallahi wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa rayuwata take hannunsa wato Allah subhanahu wata'ala law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai yace da annabi Musa yana da rai ba shi aka saukar a taura ba to yace wallahi da yana da rai ba shi da wani abu da ya halatta gare shi in ba ya bi ni ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga idan annabi Musa za a gaya masa wannan magana cewa da yana da rai wallahi in bai bi annabi ba ba zai nasara ba annabi ne fa in yana da rai in bai bi annabi ba shi ba zai nasara ba to ina ga wani mutum da ba mu da tabbacin ma cewa waliyin Allah ba abin da ya hada shi da Allah baya farilla ma wani ko ba ka suke ba wasu ba farilla ba komai su taɓarna kuma iri-iri a duniya amma su ake ɗauka su ne shugabannin addini Allah maɗauki ya sauƙi to wanda duk bai bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan babu wani abu ne da zaka ji tsoron faɗarsa ba ba wata hanya ba wata wani tsari da dan adam zai tsire ta hanyarsa wallahi in ba hanyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah maɗauki da kyauta mana to sai ke cewa kama qala ta'ala kamar da Allah maɗauki ya faɗi ne wa iz akhadha Allahu misa to kuji yana ga cikin abubuwan da dalibin ilimi zai fa'idanta da shi yana karanta littafin ibnu taymiya sur'atul istidlal wa jami'ul istidlalat fi mahalliha wato saurin istidlali kawo maka aya da take munasaba da abin da ya faɗa in ya faɗi abu zai kawo maka aya kai sai ka ji kamar ayar ma akan wannan abu aka saukar da ita to sai yake cewa ba ya gaya mana zancen annabi Musa da Isa ba da suna da rai wallahi sai sun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ai gashi nan dama Allah madauki ya gaya mana wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin yayin da Allah ya karbi alƙawarin annabawa ba mabiya annabawa ce ba fa su annabawan aka karbi alƙawarin su lama ataitukum min kitabin ma'anan lama anan ai lamahma duk yadda duk irin abinda wani littafi duk yadda aka ce ga wani littafi ya zo muku ma'ana koya aka yi aka ce ga wani littafi ya zo muku shine ma'ana lama a ce tukum min kitabin koya aka ce gashi na baku wani littafi kamar da malam almunziri ya ruwaito daga abu talib annahawi cewa wannan lama anan ma'anarta lamahama ma'ana duk yadda lamun kuma ta ibtida'i ce yawa tare da wannan ma wannan dai babin na hauni sai yake cewa duk yadda aka ce ga wani littafi in dai aka ce ga littafi na zo muku da shi an kawo muku shine ma na min kitabin wa hikimatin da wata hikima suwa ake wa maganan ne kuna fahimtar zancen nan annabawa ne ake cewa mutuno yayin da Allah ya karba alƙawarinsu a ambata mana a wannan alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin alƙur'ani cewa lokacin da Allah ya karba alƙawarin annabawa Allah yake cewa annabawa ku annabawa in na ba ku littafi da hikima kaga wannan kamar tun ma kafin a basun kenan cewa gashi za a ba ku littafi za a ba ku hikima a ba ku littafi shari'a da kuma bayanin da za ku yi mutane na shari'ar hikimar kenan summa sannan bayan wannan ja'akum rasulun sai wani manzo ya zo muku bayan an ba ku littafi sai manzo ya zo muku shi manzan nan musaddiqul lima ma'akum abin da ya zo da shi da shi din kansa yana gaskata abin da ke tare da ku abin da yake tare da ku menene misali ka ce annabi musa an ba shi littafi ya sunan littafinsa at-taura annabi isa an ba shi littafi ya sunan littafinsa injila annabi dawud an ba shi littafi ya sunan littafin az-zabur wannan daga cikin waɗanda Allah madauki ya ga mana a cikin alqur'ani to waɗannan bayan an ba su littafin an ce musu kuma in wani manzo ya zo yana mai gaskata abin da yake tare da ku ma'ana ya zo da jawabi irin jawabin da ke cikin littafanku wahayi ne daga Allah shari'a ce a yi kaza za a samu lada a yi kaza za a samu lada abu kaza kuma a daina shi za kuma a haɗu da Allah akwai ranar ƙarshe yawwa to Allah sai ya ce in ya zo muku da wannan saƙon latu'minunna bihi lalle za ku imani da shi lamun ɗinnan ta rantsuwa ce ga nunun ta taukidi annabawa kuma ake gayawa cewa lalle wallahi ga saƙo za a baku amma in wani saƙon ya zo da wani manzo da zai zo da shi yana gaskata abin da ke tare da ku wallahi sai kun imani da shi kai jama'a kun fahimci wannan ƙarfin maganar nan Allah ne fa ke ga annabawa cewa wannan abin da zan baku bayan sa wani saƙon zai zo to wallahi sai kun imani da shi ma'ana ana tilastawa annabawa su yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo da wannan saƙo wala tansurunnahu kuma sai kun taimake shi kaga wannan koda su ba su samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mabiyansu tilas ne ashe kenan su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su aje waɗancan littafan nan su babu nasi kurukuru dai magana kan wannan irin wannan abu mun gane wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa wali janna ko wala janna babu wani mutum ba yahudi ko ba nasare da zai ji labari na ya ji cewa ga manzo an aiko sunansa muhammadu daga allah sannan ya mutu bai yadda da ni ba bai imani da ni ba bai bi ni ba yace wallahi sai ya shiga wuta labari kawai a ce ga wani ya taba jin ai ga annabi an aiko ku duba ku ga wannan a ce ba zancen ka zauna ka ce ai a kai baka taba jin abin nan ko ko sakon baka fahimce shi ba baka zauna ai kai baka karatu ba a'a in dai ka ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tilas ne ka bincika tilas ka nemi abin da aka aiko shi da shi tilas kuma ka bi shi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi anan sai yake cewa bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki kai anan yake cewa wala tansurunna kuma lalle sai kun taimaka masa qala ba a basu haka ba fa don zancen bai kare ba kala sai Allah ya ce a aqrartum kun tabbatar da haka akan ku wa akhadhtum ala zalikum isri kun karbi alƙawari na akan wannan kun yadda da wannan zancen da na gaya muku duk annabi fa sai da aka masa wannan ga sako za a baka amma in wani manzo ya zo da yana gaskata abin da ke tare da kai lalle za ka yi masa da'a ka aje naka kuma ka taimaka masa ka gamsu da wannan ka dora ma kanka ka yadda kuma sannan ka karɓi wannan alkawarin duk manzo fa sai da aga masa wannan qalu aqrarna suka ce ya ubangiji mun tabbatar kanmu mun yadda da wannan zanta qala sai Allah ya ce fashhadu to ku shaida wa ana ma'akum min shahidin ni ma kuma ina tare da ku cikin masu shaida ya jama'a wanne abu ya nuna mana girman wajibcin ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana hmm? kun ga wannan ba zancen wato wasu mutane ake ba wani wali wani malami duk ba zancen su ake ba ana zancen annabawa ne annabi a matsayinsa na annabi in ba shi ne muhammad dan abdullahi ba sallallahu alaihi wasallam to wajibinsa ya bi muhammad dan abdullahi in ba haka ba zai nasara ba to yasa zaka zo kawo wani wali wai ka zo shi ma wai ai yana da kaza yana da kaza don haka shi ma sai an bi shi ya jama'a wallahi musulunci ba haka yake ba ya kamata duk al'umma su fahimci addinin musulunci mafi yawan mutane da suke irin waɗannan abubuwa ba su fahimci saƙon da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba shi yasa ake ta wannan budin budima har mutum ya rika kokonto ga annabi sallallahu alaihi ga zancensa ga sakonsa ga qur'ani ga hadisansa ga yadda yake sallah ga yadda yake azumi amma mutum ba abin da ya tsana irin a ce ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai sai ai shi dai yana son manzon Allah wani ma ya dauka wai addinin gaba ɗayan sa wai muhabba ce in dai kana da san manzon Allah a zuciyarka to shikenan hmm? shikenan me yanzu a ce ga annabin yana nan ya ce kai kaza ka ce ba za ka yi ba kuma shi kenan shi sai ya yadda cewa kana son sa ku duba fa ku gani sayyidina umar ne fa a cikin waliyan duniya bayan abubakar ba wanda ya kai shi duk duniya in an ce waliyi wanda bai kai annabi ba to bayan abubakar waye sama da kowa umar amma da annabin ya ga wannan takarda a hannun sai ce me haka aka ce a taura ce aje ta ga irin maganar da ya gaya masa ya ce shi wanda aka baiwa a taurar wallahi da yana da rai ba shi da wani abu da zai bi sai ni ashe magana ta biyayya ce ba maganar mahabba ba in kana da mahabba ba ka da mutaba'a ba ka da addini kuma mahabbar ƙarya ce naka tilas ne sai an sa hada da mahabbar ba mu ce ba babu mahabba ba ai muhabba dama an gama da ita tilas ne mutum ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mutumin da zai shiga aljanna alhali baya san annabi ƙarya ma yake addininsa ƙarya ne in ba ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba zai zama mai san annabin ba sai ya bi abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine gaskiyar magana Allah madaukaki ya ƙara mana da san da biyayyar baki daya to shine sai yake cewa faman tawalla ba'da zalika wancan fazancen annabawa ne har yanzu aka dawo faman tawalla duk wanda ya juya baya ba'da zalika bayan wannan sai ce fa'ula'ika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai waɗanda suka fita daga hanyar Allah Allah maɗauki ya tsiri fasikai lafazin fisk yana zuwa a ƙur'ani da hadisi bi ma'ana alkufur yana zuwa kuma bi ma'ana alfisk al'adi alladhi huwa alkhuruj an ta'ati Allah tabaaraka wa ta'ala wartikabil ma'asi alkibar mun fahimci wannan in aka faɗi fasikanci akwai inda ana nufin kafirci da shi in ana magana akan shirka sai aka kira masu shirka aka ce musu fasikai ko kuma kafirai aka kira su azzalimai to azzulmu kamar inda Allah madauki cewa wal kafiruna humuz zalimun ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وأن الظالمون kafirai ake sufanta da shi da haka zalunci na ma'anarsa kafirci haka nan fasikanci in ya zo a magana akan shirka shi ma kafircin ake nufi mun fahimci wannan akwai kuma inda fasikanci yake nufin wannan fasikancin da bai fidda mutum daga addini ba haka nan zalunci da ba mai fidda mutum daga addini ba Allah madauki kyauta qala ibn abbas abdullahi dan abbas yana cewa ma ba asallahu nabiyyan Allah bai aiko wani annabi ba illa akhadha alaihi almisaqa sai face ya karbi alkawari daga gare shi la in bu'itha muhammadu cewa in har aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun shi annabin yana da rai la yu'minanna bihi cewa zai imani da shi wa la yansurannahu kuma zai taimaka masa wa amrahu wa amarahu an ya'khudha ala ummatihi almisaq kuma Allah sai da ya umarci shi annabin cewa ka karbi wannan alkawarin kai ma abun al'ummarka wannan al-Imam al-Bukhari ya ambaci wannan ta'aliqan ba da isnadi ba yawa yana ga cikin tafasir na Abdullah ibn Abbas galibi kuma wanda al-Imam al-Bukhari yake ambata daga tsarikan Ali ibn Abi Talha ne a zuwa Abdullah dan Abbas wanda kuma littafi ne na tafsiri mu'tamad agun malamai duk da ta tsarin sigar riwaya da bin isnadi malamai suna da magana akai amma kasancewar littafi ne da aka ruwaito riwayoyin abdullahi bin abbas ina cikin hanya mafi kyau kamar da ibn simiya ke faɗi dangane da tafsirin da aka rubuto daga abdullahi dan abbas ta hanyar ali bin abi talha yana nan a cikin tafsirin tabari da yawa to wannan abin da yake faɗa shine abdullahi dan abbas ne ke ba mu labari cewa duk annabawan da allah ya aiko dukkaninsu kafin aiko sai da aka ce to kai ka saurara ga littafi za a baka amma fa ka ɗau alkawari in kana da rai muhammad dan abdullahi ya zo a matsayin annabi to sai ka aje naka ka bi shi ka yadda ya ce eh sai a ce to kuma mutanen ka ma ka ɗauki wannan alkawarin a kansu ka gaya musu cewa in suna nan da rai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo a matsayin annabi to za su aje naka su bi shi sai da kowane annabi ya yadda da wannan sannan aka bashi annabci to kaga yaushe za a zo kuma a ce za a kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani wanda ba shi ba in annabawa ga irin abin da suka samu a na gargadi da kuma alƙawari daga Allah subhanahu wataala akwai wata maganar da malam ibn simiya a wani littafin daban ya ambata mana mai munasaba da wannan na so mu karanta amma lokacin ba zai ba da dama ta shigo ba da Allah darasi na gaba kafin mu ci gaba tunda dai maganar dama tare take insha Allah darasi na gaba sai mu karanta wani abu daga cikin wannan maganar mu ji muhimmancin wallahi mutum ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kada ya wasa da ita mutum ya kalli abun ni na kan faɗi wannan abun sau da yawa ta bangaren nasiha ba magana atifa ce kawai ba amma yana ga cikin wajibinmu akan al'umma bayyana musu waɗannan abubuwa ɗin cikin natsuwa da haƙuri da kwanciyar hankali amma tilas sai an faɗa cewa lalle haƙiƙatan babu wanda zai shiga aljanna in ba annabi ya bi ba sallallahu alaihi wasallam duk wata hanya kai zaka ijtihadin ka kana ganin ita ce ya kamata a bi to amma fa idan ba ta hanyar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za ta kai ka gaci ba da haka tin mutun yana da rai yanzu yayi tunani yau kansa wa'azi in ya koma gida lokacin da zai kwanta ya bacci ya jujjuye waɗannan maganganu wato a cikin zuciyarsa ya tunanin ran da zai tsaya gaban ubangiji za a tambaye shi ina wannan da ya dora yanzu wanda ba annabi ba yake bin sa har yake saba wa annabi akai ina waye aiko masa shi Allah dai bai aiko mana kowa ba bai aiko mana wani waliyi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan zamanin don haka ashe kenan shi za a tambaye mu akan mun bi shi ko ba mu bi shi ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya tsare mu daga karkacewa daga kanta Allah ya dora mana ko ya dora hannayenmu da kafafunmu da zukatanmu akan wannan hanya mu tabbata kuma har mutuwar mu duk abin da zai fitine mu akan wannan addini Allah kaɗe shi Allah subhanahu ta'ala ya taimaki addinin musulunci da musulmi a ko ina Allah ya tsare mana dukiyoyin mu da rayuwar mu da kuma ayyukan mu Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka karkace daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya tallafa musu ya taimaka musu ya ji kansu ya shiryar da su ya nuna musu muhimmancin annabi sallallahu alaihi wasallam da hanyarsa da muhimmancin addinin sa su fifita shi akan wani abu wanda ba shi ba wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk